أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka muna gode wa Allah madaukakin sarki da kowa da komai wanda cikin wasu kaddara wasu ya yi dawo da rayuwar da wannan rana wanda muke ci gaba da karatu a wannan majalisi namu da masallacin tunawa da ainihin mujaddadin suna a wannan ƙasa shehin abubakar mahmud muni da ke nan cikin garin azari inda muke karatu a cikin tuka littafin huduwatu mai da sa'ada littafin da الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم limami ko mai hudu ba a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuta idan yan uwa ba su manta ba satin da ya gabata mun fara karatu a cikin ainihin babin da malamin masa suna da man ibadatun lati ukthiru minha wasu ibadoji ne ya dace da yawaita da lazimta da yawaita yin su yau za mu tashi akan al-iktharu min al-dhikri yawaita ambaton Allah madaukakin sarki daga cikin ayyuka da ake so bawa ya nazarta ya yawaita yi ya da hankalinsa a kansu shi ne yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane ba za su zauna a wani wajen zama ba wasu mutane ba za su taru a wani wajen taruwa ba su haɗu a wajen haɗuwa wanda har suka ga wannan ganawar ko haɗuwar tasu da su tuna Allah madaukakin sarki ba ba su ambaci Allah madaukakin sarki ba illa kanat alaihim tiratun yawmal qiyama a ce wannan haɗuwar tasu ta zama hasara a gare su ta zama nadama a gare su ranar qiyama ana da buƙata duk wani hali da mutum zai samu kansa a ciki ya yi ƙoƙari yana ambaton Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce alladina amanu wa taqwa in tuquluhum bi dhikrillah. Wanda suka yi imani kuma suka tansu suke nutsuwa suke samun nutsuwa da ambaton Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillah taqwa in tuquluhum da ambaton Allah ne zukata suke ainihin samun nutsuwa mu yawaita ambaton Allah madaukakin sarki mu nazarci ambaton Allah madaukakin sarki da ambaton Allah ne bawa yake samun ɗaukaka a gaban Allah madaukakin sarki ranar kiyama mala yace zikrullahi mizanu rif'ati wat takrim ambaton Allah madaukakin sarki da yawaita shi ma'auni ne na samun arrif'a ɗaukaka a duniya da ɗaukaka a lahira wattakrimi da kuma samun karamci da girmamawa a wurin Allah madaukakin sarki wanda suke ambaton Allah madaukakin sarki suna da ainihin wani matsayi na musamman suna da wata karramawa ta daban da Allah madaukakin sarki zai musu huwa khairu ma yu'aqqaru bihi al-lisan ambaton Allah shi ne mafi alkhairin abinda bawa zai ainihin sanya wato a kan harshensa shi ne mafi alkhairin abinda harshe zai wato yi damshi da shi shi ne mafi damshin turaren abinda harshe zai samu a kansa wato bawa da yake yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki yana yawan tuna Allah maɗaukakin sarki, wannan yana gina wa kansa wani wato samun matsayi da ɗaukaka ne a gurin Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah ya kai bawa kada ka bari harshenka ya bushe ko kuma kada ka bari face harshenka ya bushe yana ambaton Allah madaukakin sarki a wani hadisin aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane hali yake a rayuwarsa in ka cire shiga ban daki a iya wannan gabar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake dakatar da ambaton Allah madaukakin sarki amma a kowane gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah ne وهو باب مفتوح بين العبد وربه wannan dai ambaton Allah din wata kofa ce a bude ko wata budaddiyar kofa ce da take tsakanin ubangiji da bawansa ko tsakanin bawa da ubangijinsa ma lam yughlibuhu al-'abd bi ghaflatihi wata garbawa bai rufe wannan kofar da rakkanarsa ba wato an bude masa wata kofa ne ta rahama an bude masa kofa ta jin kai an buɗe masa ƙofa ta biyan bukatu an buɗe masa ƙofa ta kaiwa damuwoyinsa gurin Allah maɗaukakin sarki matuƙar bawa bai rabgara matuƙar bawa bai yi sakaci har wannan ƙofar aka rufe masa wannan ƙofar sanadiyyar sakacinsa da rashin kulawarsa ba يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم yake faɗa a cikin littafin alwabi da sayyid min alkalimi tayyib yake cewa innahu lalle shi ai azzikr wato shi zikiri ambaton Allah madaukakin sarki yurithuhu yana gadarwa bawan da yake yawaita ambaton Allah madaukakin sarki zikrallahi ta'ala lahu yana sawa Allah madaukakin sarki ya tuna da shi bawa da yake yawaita ambaton Allah bawa da yake dawwama cikin ambaton Allah hakan yana sanya shi shi ma Allah madaukakin sarki ya tuna da shi Allah ba zai manta da shi ba nasullaha fa nasiyahum suka manta Allah madaukakin sarki suka manta ambaton Allah madaukakin sarki suka manta wato ganawa da Allah madaukakin sarki fa nasiyahum Allah sai Allah madaukakin sarki ya manta da su Allah ya rufe barinsu Allah ya ainihin manta da ainihin ya fita shanunsu kamar dai yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fadkuruni adkur ku tuna ni zan tuna ni ku ambace ni zan ambace ku ku ainihin wato kira ni zan amsa muku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kira ni zan amsa muku da wannan ya zamanto bawa idan yana yawaita ambaton Allah madaukakin sarki zaka ganshi a cikin nutsuwa zaka ganshi a cikin kwanciyar hankali kuma zaka ganshi kowane lokaci a cikin biyan bukatu yake wato yana samun biyan bukatu daga Allah madaukakin sarki sai ma ya ce walau lam yakun fi dhikri illa hadhihi wahdaha da ku zai zan baka ƙara samun bawa baya samun komai a cikin zikiri baya samun komai a cikin ambaton Allah madaukakin sarki illa hadihi wahdaha face wannan shi kadai wato samun tunawa a gurin Allah madaukakin sarki da babu abin da bawa zai samu na lada ko wani tadadi na musamman da aka yi masa sanadiyar zikiri sanadiyar ambaton Allah madaukakin sarki malam yace la kafa biha fadlan wa sharafan lallai da ku wannan kadai ya ishi bawa falala ya ishi bawa ɗaukaka a ce Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi wa zakarahum Allah yi man indahu Allah ya ambace shi a cikin waɗanda suke tattare da suke tare da shi wato malaiku ke ɗan uwa bil iktsari min adh-dhikri yasqu al-'abdu 'inda rabbih da yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki ne bawa yake samun ɗaukaka a wurin Ubangijinsa. Wa nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kana yaghfiru Allah ala kulli ahyanihi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ambaton Allah madaukakin sarki a kowane lokaci a kowane hali wani hadisi da ba muslim ya fitar da shi cikin kitabul hajji babu zikrullahi ta'ala fil janabati wa ghayriha ya halatta idan mutum yana halin jaraba ya ci gaba da zikiri ya ci gaba da ambaton Allah madaukakin sarki a bakinsa janaba ta kama shi da zarki ba to ya halatta ba ya ci gaba da yawan ya ci gaba da ambaton Allah madaukakin sarki a wannan hali ba halatin da yin zikiri da sarki ba أستغفر الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هي ويتبدا يذمون يتتي دبيئك amma rabkana daga hala ta same mu sai ba wayi gari har ya kai dare sai tuna Allah madaukakin sarki ba irin yana cikin mu'amalolinsa ba lokacin ibada ko lokacin sallah ba yana cikin mu'amalar sai a mace Allah madaukakin sarki kuma yan uwa musulmi daga cikin falala da daraja da Allah madaukakin sarki ya mana a cikin lamarin zikiri shine baya buƙatar wani aiki na musamman baya buƙatar wani ƙarfi na musamman kafin bawa aikata da wato aikata aiki na zikiri na ambaton Allah madaukakin sarki kwatankwacinsa kamar misalin numfashi ne kwatankwacinsa kamar misalin magana da kake ne na yau da kullum inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah ya ce lalle cikin sassafawan dare da yini a cikin halittar sammai da ƙasa da sassafawar dare da yini akwai ayoyi ababen lura amma da ma'abuta hankali su waye su Allah ce su ne allazina yarquna Allah qiyaman su ne wa'inda suke ambaton Allah madaukakin sarki qiyaman in suna tsaye wa qu'udan haka nan suna zaune ambaton Allah madaukakin sarki suke wa ala junubihim in sun kwanta ma ambaton Allah madaukakin sarki suke a kowane hali suka samu kansu suna ambaton Allah madaukakin sarki in ka samu shi yana tafiya bakinsa da zuciyarsa suna ambata Allah madaukakin sarki yana zaune a cikin warqatul fara zaka same shi yana ambata Allah madaukakin sarki idan ya kwanta kafin ya bacci zai ambata Allah madaukakin sarki ta hanyar yin al-azkar alwarida ala nabi sallallahu alaihi wasallam zai yi su kafin ya kwanta ya bacci amma mu yau ne zamanin mu ya gurbata da yawaita mu'amala da wayoyi duk wani lokaci da ka samu bawa yana da shi na wato wato lokacinsa da ba amfani zai yi da su ba ba lokacin sallah ko lokacin cin abinci ko lokacin wani abu na musamman ba za ka same shi da waya a hannunsa wannan wayar kuma ita ce a hannunsa tun karfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu wani har karfe ɗaya wani har karfe biyu tana hannunsa bai ajiye ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na farin ba haka suka lokacin su gaba ɗaya na ambaton Allah madaukakin sarki nan kusa kusa akwai malami ina tsammanin ko ibn Uthaymeen ake rawaitowa cewa yana da ɗabi'a na yawaita ambaton Allah madaukakin sarki ake cewa hatta idan yana cin abinci tsakanin ya kai noma bakinsa in ya cinye kafin ya ɗebo wani sai ya ambaci Allah mu da kuke sarki. Wabi zikri sa'adatul qalbi da ambaton Allah madaukakin sarki ne zuciya take samun sa'ida wal unsu billah kuma bawa yake samun ɗebe kewa da ubangijinsa yake samun tattaunawa da ubangijinsa ya kulu ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala yana faɗa a cikin littafin sa da al-wabil sayyid min al-kalim at-tayyib wa qala li yace marratan shaykh al-islam yace wata rana malami na shaykh al-islam ibn taymiya ya taɓa faɗa yake cewa la tuku dhikra illa bi niyyati ijmami nafsi wa irahatiha yace ni ba na barin ambaton Allah madaukakin sarki na daina ambaton Allah madaukakin sarki sai da niyyar tattarowa hankalina da nutsuwa wa irahatiha da kuma samun dama na dan bawa jikina hutu na dan huta dan me li asta'idda bi tilka ar-ra'ati li dhikrin akhar domin ne tanadi da wannan hutun da nai ne tanadin wani zikiri na daban ko wani aiki na ambaton Allah madaukakin sarki da zai yayi yayi ya gaji ne sai ya huta wannan hutun da yake yana ne yana ƙara tara iska ne domin ya ƙara fuskantar wani dangi ko wani nau'i na ambaton Allah madaukakin sarki shekenan yan uwa yana da kyau ku lazimci ambaton Allah madaukakin sarki mu lazimci ambaton Allah madaukakin sarki a kowane hali na rayuwar idan bawa ya sifantu da sifar yawan ambaton Allah yawan ainihin ganawa da ubangijinsa ya ga wajen bawa Allah madaukakin sarki ya sanya masa nutsuwa a cikin daularsa Allah madaukakin sarki ya daidaita masa daularsa za ga bawa irin wannan ba zai zama a cikin me a cikin firgici da damuwa ba za a gan shi a tsaye kuma za a ga Allah madaukakin sarki yana cikin lamuransa a kowane lokaci amma wani irin zikiri ne wani irin ambaton Allah ne madaukakin sarki zai fitar da bawa daga cikin hankalinsa ya raba shi da tunaninsa har ka ce ya haukace bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya ce bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa suke samun nutsuwa to ya kai wani irin ambato kake yi wani irin kira kake wa Allah madaukakin sarki har hankalin kai fita daga jikin ka har ka mushi da hankalin za ga mutum yana yana yi ana rirrike shi yana bare ya bari wani abin ya bari wancan wani irin kira wani irin ambato kake wa Allah madaukakin sarki duk zikiri da za ka yi duk ambata Allah madaukakin sarki da za ka yi har ya kai ka sami kanka irin wannan matsayin to ya kamata ka koma ka sake dubawa ba irin wannan ambato Allah madaukakin sarki ya ce yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yi ba kai dai yadda kake fita a hayyacinka kake jarba yake daukan ka kake gware ake tattaro ka ake rike ka kana kwacewa kai ka san ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka san ba haka irin wannan sigar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da shi wajen ambaton Allah madaukakin sarki to kai ana ka samu naka ya an ce idan ka sha ruwa za ka samu nutsuwa kuma ka sha ruwa ka fita ayatin ka an ce idan ka ambaci Allah madaukakin sarki za ka samu kwanciyar hankali za ka samu nutsuwa za ka samu tattarar hankalinka guri guda kai kuma a lokacin da kake yi kake fita a cikin hayyacinka lalle ambaton Allah madaukakin sarki na hakika irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya karantar sahabbansa suka yi ana samun nutsuwa ne a samu ɗaya kewa da Allah madaukakin sarki ba fitar da bawa daga cikin hayyacinsa ba daga cikin dangogin aiki da ya kamata bara ya yawaita yi shi ma da dangi ne na ambaton Allah madaukakin sarki bal a dangogin ambaton Allah a dangogi na kiran Allah ko na zikiri babu zikirin da ya kai shi babu wato zikirin da ya kai shi daraja da falala shine tilawatul qur'ani karim karatun alqur'ani tilawar alqur'ani mai girma domin me domin falalar alqur'ani akan maganar bayi domin alqur'ani magana ne na Allah madaukakin sarki alqur'anu kalamullah magana ne na Allah madaukakin sarki to falalar da ke tsakanin maganar Allah madaukakin sarki kamar falalar da yake tsakanin Allah da bayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam fada ya rawaito a cikin al-hadith al-qudus Allah madaukakin sarki yake cewa wato falalar da ke tsakanin wa fadlu kalamillahi ala ghairihi falala da fifikon da ke tsakanin maganar Allah madaukakin sarki akan waninsa maganar bayi wannan bayin kuma da dukkan dangoginsu dangin mutane dangin dabbobi dangin aljanu dangin mala'iku dangin kwari da sauransu duk da irin maganganun da suke yi to falalar da ke tsakanin maganar Allah maɗaukakin sarki da magana irin ta bayi ka faɗli ala ghairi kamar falalar da ke tsakanina da wani ne kaga fifiko ne wanda mai babu kwatanci babu kamanni to haka daraja da falalar alkur'ani yake shi ma alkur'ani shine kadai littafin da a duniya zaka karanta shi a baka lada sanadiyar karanta shi shine littafin da bayan an baka ladan karanta shi za a baka ladan aiki da shi bayan an baka ladan aiki da shi za a baka ladan karantar da shi bayan an baka ladan karantar da shi za a baka ladan ka ba wani littafin ma mujarradan ya karanta shi shine littafin da in kai kyautar sa har duniya ta nade in za a bude a karanta za ka samu ladan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yana nuna mana falala da daraja da yawan lada da bawa zai samu in yana karatun alkur'ani annabi ya ce man qara'a harfan fi kitabillah duk wanda ya karanta harafi guda a cikin littafin Allah wanda ya karanta harafi guda a cikin littafin Allah annabi sai ya kara bayyacewa yace wala aqulu alif lam mim harf walakin lam harf wa mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf sai dai la alif harfi ne alif harfi lam harfi ne mim harfi to annabi yace duk wanda ya karanta harfi guda a cikin alqur'ani littafin Allah walahu biha ashara yana da lada goma والعشرة بعش... والحسنة بعشر أمثالها وانا حسنة لا دا قدا قوما دا باشي زا ميميتا مسا دا ننكا مسا har zuwa ninki gida goma daga gida goma zuwa gida ɗari bakwai daga gida ɗari bakwai zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya so wannan alƙur'ani ne za ka samu wannan ƙima da wannan daraja alƙur'ani ne za ka samu wannan ladan ina ga wanda ya zauna ya karanta izu ɗaya ina ga wanda ya lazimta wa kansa kullum zai karanta izu biyar izu goma wani ya lazimta wa kansa duk bayan kwana zai sauka imanin ya ce alkitabul azizu shi alkur'anin nan shi ne littafi mabuwayi daga buwayayyen sarki umdatul milla kuma shi ne ginshikin wannan addinin namu na musulunci da wannan littafin ake bautawa Allah madaukakin sarki da wannan littafin bawa zai samu sa'ada zai samu tsira in ya haɗu da Allah madaukakin sarki duk wanda ya bautawa Allah madaukakin sarki ba da karantar alqur'ani ba to lalle wannan in ya je ya haɗu da Allah madaukakin sarki zai yi bayanin da ba zai iya kubuta da fita ba wa yanbu'ul hikma kuma alqur'ani dai shine mabuga na hikima duk wata hikima da bawa zai yi magana ita in ya je cikin alkur'ani zai samu sama da haka wa ayatu risala alkur'ani shine aya na manzanci ga ayoyi daban-daban ga mu'jizozi daban-daban Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma dukkan su babu mu'jiza babu ayar da girman ta yake na alkur'ani wa nurul absar wal basair wani alƙur'ani shine hasken ainihin magannai idan duna kenan wal basair da basirori wato alƙur'ani shi yake haska wa mutane gabansu yake haska musu tunaninsu qad ja'akum min Allahi nurun kitabun mubin hakika haske ya zo muku da wurin Allah madaukakin sarki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗa shi kuma annabi sai ya zo da mai ya zo da hasken alƙur'ani domin ya haska muku gaban ku yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah yana shiryar da shi alƙur'ani waɗanda suka bi hanyarsa Allah yana shiryar da su zuwa ga tabarki na aminci tabarki na tsira da tilawati da tilawar alƙur'ani wal amali bihi da kuma aiki da shi ya'lu sha'ana ake ɗaukaka sha'anin bayi inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin wannan alqur'ani Allah yana ɗaukaka darajar wasu mutane da shi Allah yana ɗaukaka ƙimar wasu mutane sanadiyar alƙur'ani sanadiyar alƙur'ani za ka ga mutum abin da bai taɓa tunanin zai je ba sanadiyar alƙur'ani mutum zai mu'amala da waɗanda sa'anninsa sa'anninsa a shekaru a rayuwa a gwagwarmaya ba su isa su yi mu'amala da wani mutum sanadiyar alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki zai kai ka matsayin da baka taɓa tunanin za ka kai ba sanadiyar alkur'ani za a yi maka kyautar da baka taba tunanin samunsa a irin wannan lokacin ba sanadiyar alkur'ani za a kimanta ka a baka darajar da baka taba tunanin za ka samu ba saboda haka ne Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum hakika mun saukar a gare ku wani littafi a cikin sa akwai daukakar ku akwai daidaiton ku akwai samun wato samun darajar ku a cikinsa idan kuka yi roƙo da shi kuka yi aiki da shi wa yazidul iman da kuma alqur'ani ne bawa yake samun karuwa da ainihin ci gaba a cikin lamarin imaninsa wal qur'anu azim bala ce kaga shi alqur'ani mai girma aslul ulumi wa ussuha shi alqur'ani shine asalin ilimi wa ussuha kuma shine ginshikinsa shine foundation ɗinsa ومنه دقى القرآن كورة تيم القرآن تأخذ الأخلاق والآداب أكي سامي أكي دوكم ɗabi'u na ƙwarai da na dubba na ƙwarai na kirki wanda za su tseratar da bawa a gaban Allah madaukakin sarki wa hibbu kitabillahi hibbun lil abd kuma haddace alqur'ani haddace littafin Allah kariya ne ga bawa bi iznillahi iznin Allah madaukakin sarki daga mai kariya daga mai mina shururi wanda ya haddace littafin Allah ya karanta littafin Allah ya yi aiki da shi Allah zai tsare shi daga sharrori wal fitan Allah zai tsare shi daga fitintunu wa hisnu min ash-shubuhat wa shahawat kuma kariya ne mai ba katanga ne mai ba da kariya daga fadawa shubuhohi wa shahawat da da wato fadawa tarkon sha'awa da fadawa tarkon bin son zuciya Allah ya ce faj'al tilawatal qur'an ala lisanika ka sanya tilawar alqur'ani akan harshenka mutadabbiran laha bi qalbi kuma ka yawaita tadabburin alqur'ani da zuciyarka daga cikin ayyuka da ake so bawa ya yawaita yi shine siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin bawa ya yawaita yin azumin kwanaki uku a cikin kowane wata. Rabbuna jalla wa ala ubangijinmu wanda ya buwa ya yi ɗaukaka muttasifin bishukuri wato masifantuwa ne ko abin sifantuwa ne ko sifantawa ne bishukuri da godiya yuti ala al'amalin yasiri ne ajalin jazi al'ajrul jazi Allah yana bada wato al'ajrul jazi gwaggwaban lada yana ba da lada mai yawa mai girma ala amalin yasiri akan aiki dan kadan idan bawa ya bawa sai ya aikata aiki dan kadan Allah madaukakin sarki ya ba shi lada mai yawa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kaga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ummatun marhumatun al'umma ce wacce Allah ya mata rahma ta'malu qalilan fi umrin qasir za ta aikata aiki ɗan kaɗan fi umurin ƙasir a gajeren lokaci a cikin rayuwar da take gajeriya wato jin za ka tsiran kuma a bata lada mai yawa. ‘Yan uwa, idan bawa ya shekara sittin a duniya, idan aka ɗauko yadda ya yi mu'amala da lokacinsa, aka baje masa lokacinsa a kan faifai a cikin shekara sittin ɗin nan in za a yi zanen ƙwarya gaba ɗaya mai da hankalinsa da ibadarsa baya wuce shekara goma zuwa sha biyu idan bawa zai yi bacci na awa takwas kullum idan ya shekara sittin a duniya ya yi iya bacci kawai na shekara ashirin kullum kai baccin awa takwas da likitoci suka ce ana so kai ko misali to idan ka shekara 60 kana baccin awa takwas kullum shekara 20 dindi ka cinye shi a bacci minti nawa kake ci a bandaki minti nawa kake ci a lokutan cin abinci minti nawa sai kaga gaba ɗaya idan aka tattaro maka lokacin sallarka da lokacin da kai na azumi da lokacin da kai na sauran ibadoji gaba ɗaya sai ka ga bai wuce shekara goma ba ko shekara sha biyar domin wanda ya shekara sittin ya fara azumi na watan ramadana yana azumin watan ramadana yana da shekara sha takwas ko ashirin idan aka hada ladan idan aka hada wato duration na yawan azumin da kai na watan ramadana in ka shekara ashirin kana watan ramadana kana azumtar watan ramadana gaba ɗaya bai wuce azumin shekara ɗaya da wata takwas ka yi ba a shekaru ashirin in za a ɗauki ƙiyasin ka haɗa watannin da kai tunda sai ka yi wata sha biyu sai ka yi shekara sha biyu kai ne ke azumin shekara guda dindi to amma duk da haka duk da baccinmu da gabalarmu da neman abincinmu da sauransu wanda abin da ibadarmu na salloli yake ɗauka a yini gaba ɗaya salloli biyar ɗinmu baya wuce awa ɗaya wannan waɗanda suka samu nutsuwa ma kenan da dai gwargwaro in ka ɗauka gaba ɗaya sai ka ga lokacinmu ne mun cinye lokacin wanda aka halicce mu dai ibada amma ba da yawan ibada amma duk da haka duk da gazawar mu da kuma karancin aikin mu Allah madaukakin sarki sai yake ba mu ainihin lada mai yawa tare da karancin aikin mu da kuma karancin shekaru wa tasbiqu al-umara fil akhirah kuma da haka ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta rigayi al'ummomi a lahira wa min dalik yana daga cikin haka anna siyama thalathati ayyamin min kulli shahrin cewa azumtar kwanaki uku a kowane wata a siyami jami'in shari kamar azumtar dukkan watanni gaba daya kullu yawmin bi asharati ayyam kowane yini guda idan kai azumi a cikin wata yana daidai da kamar kai azumin kwanaki goma ne karaman min Allah wa minna wannan karamci ne da wurin Allah madaukakin sarki wa minnatan da kuma baiwa da kyauta siyamuha hiya wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma azumtar kwanaki uku a cikin kowane wata wasiya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa bi abi hurairata ya wa abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yake cewa ya kula abu huraira radiyallahu anhu abu huraira Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa usani khalili bi thalathin badadina masoyina mai gidana ɗan sabon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mun wasiya da abubuwa guda daga ciki bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahr annabi ya yi mun wasici da ina yin azumi a kowane wata kwanaki uku shine al ayyamun bi sha uku sha hudu sha biyar fararen kwanaki na cikin kowane wata وركعتي الضحى نبيار وسيتي دبنايو أني ولها أجا ولها يوا دا أي مسلم بتا أساسا ماني sai ga wanda ana fara walha da yawanci ɗan shekara hamsin da biyar a duniya ma samari ba Allah shirye mu wa an utira qabla an arqut saboda annabi ya yi mun wasici da na yin mutuni kafin na kwanta kullum sai na yi tuni kafin na kwanta domin wasaici da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai ji abu huraira radiyallahu anhu متفق عليه الإمام البخاري ده الإمام مسلم ne suka rawaito wannan hadisi saboda haka yan uwa musulmi mu ma mu rike wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar mu gajeriya ce da irin waɗannan ayyuka ne bawa idan ya je gaban Allah madaukakin sarki ake fatan zai samu sassauci zai samu rangwame zai samu tausayi da Allah madaukakin sarki idan aka samu irin waɗannan ayyuka a cikin littafinsa amma idan muka yi sakaci a lokacin yana sauri in kuɗi muka sa a gaban mu ta neman su da misali don mu ta wahala muna hasara muna faruta shi da musamman biyar bukata ga ibadoji da za su tsere da mu a gaban Allah madaukakin sarki suna da sauki kuma suna da yawa ba duk mun yi watsi da su mu yi kokarin iya iyawar gwargwadon iko mu rike irin wayannan wasiyoyi domin neman tsira a gaban Allah madaukakin sarki za mu takaita a nan abin da muka faɗa muka yi rana Allah ya gyara mu cikin lada kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sallallahu alaihi wasallam ala muhammad وعلى آله وأصحابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين